أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى يومنا بيرقى وتر رمضان هجرة منزل سيرة منزل رحمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم daga maka zuwa madina shekara ta 1444 wanda ya daidai da 27 ne ko watan turawa 27 ga watan uku miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi wassalam shekara ta 2023 muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma a jiya mun tsaya akan aya wato abin nan ya ayyuhal ladina amanu inda kathiran min al-ahbari war ruhban aya ta 33 zuwa aya ta 34 a cikin suratu wato at-tauba a yau zamu tashi akan wannan aya saboda akwai bayanai da kamata mu dan yi a takaice sannan ko mu ce bai bayani kan zakka a takaice sannan sai mu dora akan inda muka tsaya abinda muka faɗa kenan insha Allah ta'ala zamu tashi akan wato wannan aya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya alaramma Allah ya ce ya ayyuhalladhina amanu inna kathiran minal ahbar أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار ورهبان إن كثيرا من الأحبار ورهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا يا قوة عندك إيماني wannan malamai suke cewa kamar da aka ruwaito daga salaf wato idan ka ji Allah ya yi kiran ya ayyuhal ladina amanu an ka ce fa'ar'iha sam'ak ma'ana ka karkada ka karkada kunnanka dan ka saurara dan Allah yana magana ne da masu imani shi kuma idan an ka ce masu imani ka shiga daga cikin su ko ba haka ba to kenan imma khairan tu'mar bi wa imma sharran tunhan ko dai ya zamanto umurni ne za a umurce ka da wani abu an gane ko na alkhairi tunda Allah baya umurni sai da abin da yake alkhairi ko kuma ya zamanto sharri ne Allah zai hana ka da shi ko ba haka nan bane a to anan kuma sai aka ce ya ayyuhal ladina amanu inna kathiran min al-ahbari wal ruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah anan labari ake bayarwa nan babu umarni tunda ba mu samu inda aka ce if'al ba kuma ba mu samu la taf'al ba ko la taf'alu ko if'al nan inna kathiran min al-ahbari wal ruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah wal ladina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashirhum bi azabin alim babu umurni na a ce kai wani abu ko ka daina wani abu ko ba haka nan bane to kaga wani sai ce to wanga magana da aka rawaito daga salaf akwai kuskure cikin ta haka ne ko ba haka ba a'a babu kuskure mun fahimci wannan kuma ido hankalin mu da kyau da Allah ya bada labari na kathiran min al-ahbari war ruhban me yasa ya bamu labari saboda mu dauki wa'azi shi alkur'ani yana nuna maka waɗanda Allah ya ce su yi abu su yi ba ga irin abin da za su haɗu da shi kenan da Allah ya bada labarin wannan ayar abinda suke aikata mu yake bukata gare mu mu gaskata shi mu gaskata Allah mu gaskata wa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to wannan ayar sai ta bada labari wani sai ce to ai babu umurni ciki a akwai umurni ciki Allah ya ce kai imani da abin duk abin da ke cikin alqur'ani kuna fahimta ta sannan kuma Allah ya ce laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab duk waɗanda suka gabace mu musulmai ko kafirai akwai abin ɗaukar wa'azi a ƙarƙashin wannan fa'tabiru ya ulil absar in mutanen da suka yi aiki na gari ne sai kai koyi da su kai ni ka tsira idan waɗanda suka saba ma Allah ne kamar kafirai sai kai ni ka kauce ma abin da suke aikatawa don mi don ka tsira magana ta riga ta kari ba sani ko mun fahimta ba sannan da inda Allah ya ce walladina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adabin alim nan akwai umurni kuma akwai bada labarin waɗanda ba sa bada zakka suna da azaba to ita wannan kamar in ka ji labari ya zo da cewa wanda ya abu kaza Allah zai mai azaba kamar ana mi ana hana ka aikata wannan abin ba sai ya zo da sigatul amri ba ban sani ko mun fahimta ba to yana da kyau ɗalibin ilimi in ya ji magana ta malamai in bai fahimta ba ya zo a tattauna har ya gane mene ne ake son a ce kada yau ne ce to ai gaji an ce wai an ce fa'ar iha sa'an in ba khairun tu marbi wa in ba sharrun tu nahnu to nan kuma babu amr babu babu khabar wai ga maka babu shi babu amr babu nahi ba haka na ake nufi ba ina fata an fahimce ni sannan fa bashirhum ai shi ma umurni ne ya kamata mu fahimci wannan dan haka ɗaliban ilimi a ya tara almuhimmu dai wannan aya da Allah subhanahu wataala ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku da kuka yi imani muka ce munasabar ta da waɗancan ayoyi kamar tana kamar yadda Sheikh Ibn Ashur ya faɗa ta zo ne saboda ta ƙara nuna wa musulmi cewa ahlul kitabi ta kaskantar da wato ganin kimar su a cikin idon musulmi domin suna ganin su ahlul kitab Allah ya kira su ahlul kitab to kuma Allah ya ce a yaƙe su qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqq min alladhina utul kitaba hatta yu'tul jizyata an yadin wahum saghirun wani zai mamaki a ce ahlul kitab kuma a ce a yake su sai an ka faɗa maka ga irin bayan Allah ya faɗi cewa su addinin su ma na bogi ne domin su wato na ƙasa sun allantar da na sama Allah kuma nuna mu cewa mu'amalar su ta dukiya ba mu'amala ce mai kyau ba kuma abin da ya hana musu bin addinin musulunci shine kuɗaɗen da suke samu da kuma matsayin da su shugabanni suke son su rika shi yasa sai wannan munasaba ta zo ya ayyuhal ladina amanu Allah ce ya ku inda kuka yi imani inna kathiran min al ahbar lalle da yawa daga cikin ahbar wanga shine abin da ake kira al adlul qur'ani ka rike da kyau kathiran ko aksar duk qur'ani yana kawo shi dan ya nuna maka adalci na Allah Allah bai ce innar kullar ruhbani ba wal ahbar sai ce inna kathiran min al ahbari war ruhban da yawa daga cikin su kaga bai ce dukkan su ba to sannan kuma nan kafiran ba akthar yace ba to sai dai in an hankalta ba mafi yawancin malaman su ba su bi gaskiya ba to nan ne za a cewa to da kafiran da kafiran to wanne ne akthar akthar su ne waɗanda suke cin dukiyar mutane ta hanyar Allah Allah bai ce dukkan su ba to mu kuma sabanin mu yanzu hukuncin namu kafiran haka suke yi da an kai musu hari mutum guda sai su ce ai duk musulmi haka suke ko ba ka nan bane alhali ma karshen ta ƙarya ne wani dan ƙasa su ne je kai musu hari amma da yake musuluncin abba a so sai a koyi a ce a'a ai dan kasan musulmi ne mun fahimci wannan da kyau to haka in kana magana kan wani party ko kana magana kan wata jaha ko kana magana kan wata kabila ko kana magana kan waɗansu mutane to kaka zo ka ce duka gaba ɗaya sai in abin ya tabbata dukkan su haka sun kaci yahudawa sun fi kowa adawa da Allah mushrikai sun fi kowa adawa da Allah ba ni ni faɗa ba Allah ya faɗa لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا haka nan ko ba haka ba amma da Allah tashi magana kan yahudawa sai musu adalci yace laysu sawa'a min ahli alkitabi ummatun qa'imatun yatluna ayati llahi ana al-layli hum yasjudun yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yusari'una fil khairat wa ulaika min as-salihin wa ma yaf'alu min khairin falan yukfaruhu wallahu 'alimun bil muttaqin ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون كما التي وإن منهم كاد منهم بارك سبا لفريقا يلغون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون yace minhum ummatun muqtasida wa kathirun minhum sa'a ma ya'malun to kaga yahuda waɗanda su ne ashaddan nasi adawata lil ladina amanu al yahuda wal ladina ashraku mushrikai suka tare manzan Allah sallallahu alaihi wasallam khairu khalqillahi ajma'in tare da sahabban su waɗanda su ne mafi alkhairin sahabbai su shiga makka muri mafi tsarki su yi ibada amma Allah ce wala yajrimannakum shana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil haram an ta'tadu wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala an la ta'dilu bi i'diluhu aqrabu taqwa kafiri ne wanda bai sallah mushriki Allah ce ai mai abinci ba yahudi a dora masa sata bai yi ba mu waɗansu munafukai da waɗansu waɗanda du'afa'ul musulmi ko mu ce munafukai daga cikin su suka ce bai yahudi ne ya sata zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kalli ya kyautata musu zato sai ce su an da gaskiya bai yahudi bai da gaskiya Allah ya sabkar da ayoyi tun daga sama ta bakwai ya kare mutuncin bai yahudi inna anzalna ilayka alkitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araka Allah ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا هزوا كرشان آيون كجيكا دي بيك إسو شيدة دليل دي سودانا آيو سوكا سبكا تو يمونا سوان الأمر سجارو أسكن كارم مسلمي مرنك مجونا آدرشي مرنك مجونا آدرشي ba a samun mutum a ce dukkan abin da ya sharri na kuma bayuwa a ce duk abin da mutum aikata alkhairi shi yana da kyau in kana son ka yi mu wato idan ya zama to ka ce mutum shi ba na garba ne gaba daya to me kake ya ce maka kai wanda maka adalci ba shi yasa Allah ce inna kathiran min al-ahbar bai ce dukkan su ba da yawa daga cikin su min al-ahbar malaman malaman ahlul kitab war ruhban da masu ibada la ya'kuluna amwalan nas kaga nan sai ƙara lamu yana iya cewa inna kathiran min al-ahbar war ruhban ya'kuluna amwalan nas tace la ya'kuluna ta'kidi biyu kenan ga inna ga lamu suna kiranta allamul muzahalaqa inji malaman wato nahwu tana can wajen mubtada ne yanzu da inna tazo sai ta turo ta sai ta yi tallabiya ta dawo zuwa ga khabar kenan la ya'kuluna amwalan nas bil batil suna cin dukiyar mutane ta hanyar da bata dace ba waya sudduna an sabilillah wancan jiya mun yi muku bayani shi sadda kai hattara akwai sadda ya suddu ko ba haka ba saddan shine ya kange wani akwai sadda ya suddu sududan ya hana kansa ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa ayyam tanyauna amma sadda ya hana waninsa shi ko wannan sadda ya suddu amma saddan ne ina fata an fahimce ni alladhina kafaru wa saddu an sabilillahi zidnahum adaban fawqa al'adabi ma kanu yusibun to wanga sai ka kaddara mai maf'ulun bihi wa yasudduna an sabilillah ay wa yasudduna an-nasa an sabilillah sannan akwai sadda yasiddu saddan kai masadun kasra akwai sadda yasuddu saddan shi kuma abin da yake nufi mutun ya daga muryar shi yayi dariya ya ji dadi ولما ضرب ابن مريم مثلا اذا قومك منه يصدون وتقراء يصدون ma'ana suna daga murya suna jin dadi ka rike wanga wallahi a tsaya a gane inda aka sama gaba wa yasudduna an sabilillah suna kange mutane daga hanyar Allah والذين يكنزون الذهب والفضة ولم سكي تسكنشي الذهب ديناريا والفضة لأدرفا ولا ينفقونها في سبيل الله باسا تيد إتا منك تشو نسمع لما سنك تشو أنبدي الذهب كما أنفق الفضة كما أنت ولا ينفقونها بأتي ولا ينفقونهما ما كما هكذا نبني من فقد مغنغ نمع لما منك تشو سنتي أن شافي إيه دك تكنسو كنا والذين يكنزون الذهب ولا ينفقونه والفضة ولا ينفقونها ko kuma abdamir wala yunfiqunaha yana kuma zuwa ga alkunuz domin ya ce yaknizuna ko ko yana kuma zuwa ga almaknuzat kenan wala yunfiqunaha malamai sun yi magana da ba sun kace adh-dhahabu ma asalin shi shi muannath ne wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal fidda wala yunfiqunaha sun kace adh-dhahabu muannath ne domin ko da bai da ta'un a larabci amma sai ya shahara wato a matsayin muzakkar yuzakkar wa yuannath dun malamai sun faɗi wannan maganganu kaga wanda bai sani ba sai ya koma ya ce wasu sun kace wala yunfiqunaha fi sabilillah adh-dhamir yarji ila an-nafaqa al-mafhuma wanda Allah subhanahu wa ta'ala ce wala yunfiqunaha fi sabilillah wasu ka ce a'a ɗaya ɗin duk hukuncin da ya faɗa kan ɗaya ya faɗa kan ɗaya ana fitar da zakka azurfa ana fitar da zakkan mi in zinari in ta tabbata kaɗai ta tabbata kaɗai babu wani abin da zai bambanta su banganuni na malamai wala yunfiquna ha fi sabilillah ba sa ce da ita a cikin hanyar Allah fa bashirhum bi azabin alim kai musu bushara da azabar da take mai radadi wannan shine abin da muka kawo a karkashin wannan aya a gurguje sai malamai suka ce ta shafi wadansu malamai suka ce ta shafi kare akan ahlul kitabi kawai muka ce a'a ba ta shafi ahlul kitabi ba domin fitar da zakka wato shida daga cikin shari'o'in da akwai su a can akwai su a nan cikin shari'a annabi Isa akwai shi wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayya kuma a cikin shari'a mu akwai shi don haka bai yiwa a ce a kebe shi daga gare mu sannan kuma wadansu suka ce an shafe hukuncin hukuncin wannan aya cewa da an hana ka aje amma daga baya Allah ce aje dukiya dan a fitar da zakka khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim amma muka ce zance mafi inganci wannan aya tana nan tana aikin ta an gane ko ma'ana wannan aya ta shafe mu ta shafi ahlul kitabi kuma ba a shafe hukuncin ta ba tana magana ne kan mutanen da suke hana zakka shikenan magana ta rubuta kai domin yadda an ka umurce su su fitar da zakka haka an ka umurce mu fitar da zakka kuma yadda mu muka yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka ne aka wajabta ma ahlul kitabi su yi imani da wa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan ko ba haka nan bane ina ganin in an ka haka ai za a fahimci ayar to yanzu ga wani bayani muke so in kawo a takaice game da abin da ya shafi hukuncin zakka saboda muna so mu yi bayani guda biyu bayani na farko kan mas'aloli wanda suka shafi zakka wanda galibi muna zancin su bayani na biyu in Allah ya kaddara mun kai wajen ayat innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum akwai mas'aloli na zakka na zamani waɗanda kuma suna buƙatar a tattauna kan su kaji dalilan malamai da kuma abubuwan da baka sani ba suna da zakka ko ba su da zakka doktora ce wanda aka rubuta a jami'atul imam a ƙasar saudiya za mu ɗauko ta insha Allah ta'ala wani abin nan fiqhu nawaziluz zakka an gane ko insha Allah ta'ala in Allah nuna mu zamu kai gare ta abinda muke son mu ce ita zakka a shari'a ina fata an fahimci ne kalma ta azzaka asalin ta cikin larabci tana nufin annama'u annama'u shine abin da ya haɓaka namayan munumuwan wa ziyadatu da abin da ya karu kina asalin kalma ta zakka me yasa ake faɗin ma'anar ta lugha saboda kafin alqur'ani ya sabka larabawa suna magana ilmi da yaren larabci to in baka san ma'anar shi a larabci ba ka gane ma'anar shi a shari'a ka gane ma'anar shi a urfi ko al'ada sai zama to kullum kana cikin matsala domin az-zakatu fil lugha annama wa ziyadatu duk abin da ya karu ko yayi mi ko yadda ko kuma wani kusa tana nufin mami tana nufin at-tathhir shine tsarkaka zakat shay'u yasku bi ma'ana tahura ya tsarkaka to amma a wajen shari'a ha a'a a wajen shari'a malamai sun ce ibaratun an haƙƙin shi wani haƙƙi ne ya jibu filmali wanda ya wajaba a cikin dukiya allazi balaga nisaban wanda ya kai matsayin nisabi na zakka muayyanan wanda an tantance shi shi wannan nisabin ko kuma shi abin da za a bayar bi shurutin makhsusa da sharuɗa keɓantattu li ta'ifatin makhsusa ga wata jama'a kuma keɓantattu وهي طهرة للعبد كاجي إتا زكاة تنا تركة باوا وتزكية وهي طهرة للعبد وتزكية لنفسه تنا تركة راي وسا قال تعالى الله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها kaji daga cikin dalilin da suka sa Allah ce a karɓi zakka za ta tsarkake rayuwarka daga ruwa duk al'ummar da akwai ruwa cikin ta to banna ba za ta ragu a cikin ta ba domin daga lokacin da mutane suka gane waɗannan ba sa kaunar su shikenan sai da mutu adawa ta shiga tsakanin masu hali da ba su da hali da wannan ya samu sai mi sai revolution da kashe juna na fata mutunci dole na musulunci ya faɗi da za a yi to wannan zakka din kuma matsayin wajibi take nan hukuncin take nan mi addalilin wajibi ce Allah ce wa aqimus salata wa mi wa atuz zakata ku tsayi da sallah ku bada zakka nan malaman usulul fiqh suke cewa dilalatul iqtiran in an ce dilalatul iqtiran shine abu ya hadu da wani abu sai hukuncin su ya zo daya to wani lokacin shi rayuwa sun zo hukuncin su daya wani lokaci ayi sabani kaga anan dukkan malamai sun yarda cewa sallah wajibi ce zakani wajibi ce sun kace bi dilalatul iqtiran qur'ani galibi in ya kawo sallah sai ya kawo zakka in ya kawo kawo sallah sai kawo zakka kuma abin da ke nuna baka zakka wajibi ce waɗanda ba sa bada ta Allah ya ce bani ya tabbata gare su wa wailul lil mushrikin alladhina la yu'tuna zakata hum bil akhirati hum kafirun na fata an fince ni to sai malamai suka ce mas'ala ta uku shine menene hukuncin wanda ya inkarin zakka an gane ko sai malamai suka ce to anan sai an bayyana idan mutum yayi inkarin zakka saboda jahilci misali sabon shiga musulunci ne ko ko mutumin da yana zaune ne can wani kawai bai majin wa'azi an kace zakka Allah ce ba da zakka ce a shi wannan ba bai san da shi ba to sai a yi masa uzuri sai an karantar da shi masu ɗaukan makamai suna zuwa suna kashe mutane masallaci bayan sallar asuba ana sallar asuba ka tada bam ka ce Allahu akbar kai jihadi haba malam sallar asuba mai karamin imani da samun jami'in sallar asuba ba karamin imani bane ku je ku karantar da mutane mutane suna fama da jahilci wasu musan addinin ba fatiha ma yanzu in ka shiga wasu ƙauyuka sai an yi da kyat limamin ma ba ta hita a bakin shi da kyau to kai ba karantar da mutane addini ba ka zo kana kashe su kana cewa ka'ida a wace da'awa ce kake Allah ya kyauta to malamai suka ce in dai mutum yayi inkarin zakka saboda yana nesa ga wato ga wurin da akwai ilmi ko kuma dama wato sabon shiga musulunci ne to wannan sun kace to nan ba za a yi abin nan ba amma in mutum yana musulmi ya san ya tashi a wurin da an san hukunce hukunce musulunci kuma ya san zakka wajibi ce yace zakka bai yadda da ita ba to za a kashe shi domin yayi ridda murtaddun ya lil islam to kaga da yawan dalibai ba san at-tafsil fil fil fatwa ba yana da cikin abin da ke ba mu matsala fa yanzu da'awa wato fatawa tana buƙatar tafsili yadda wani yayi hukuncin da ya tabbata akan wani ba shi ke tabbata akan wani ba domin sai an tambaya shin mutumin nan yana da hankali ko bai da hankali baligi na ko bai balaga ba cikin bacci ya aikata abin cikin mantuwa ya aikata ya san da hukuncin ko bai sani ba duk waɗanda ba a hankalta musu shi ko dole shari'a akwai sharuɗin da take bukata kafin ta tabbatar maka da hukunci to shi duk bai bukata waɗannan kawai dai na so ya ɗauko ya aza maka shi yasa sai malamai suke cewa ka bambanta tsakanin abu kaza kafirci ne da kuma wani kafiri ne mutum na iya aikata abu aikin kafirci amma bai kafirta ba don bai san kafirci ba ne ina fata kun fahimce ni ku diba cikin hadisi na sahih bukhari wannan mutumin da ya ce ma 'ya'yan shi idan ya mutu su kona jikin shi su ɗibi toka su watsa saura saman ƙasa su saura cikin teku ko ba karan bane shi hujja shi in yayi haka ya tsere wa Allah ana karewa Allah hada shi inda ma'amruhu idza arada shay'an an yaqula kun fayakun me yasa kai haka ce Allah tsoron ka nake ji na san ba aikata mai kyau ba Allah ce to saboda wannan tsoron na gafarta maka kuke bukata dan haka ɗaliban ilimi mu tsaya mu yi karatu mai kyau na biyu kuma mu tsaya mu san ka'idodin ilimi kuma mu san yadda ake yin abubuwa a ilmance a tattauna har da kalimar kafirci mutum ya faɗa ya san cewa kafirci ce akwai inda Allah ce yana da matsayin musulmi man kafar billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman mutum na iya cewa shi kafiri ne idan kafirai suka kewaye shi za su halaka shi ya san in ya faɗa za su bar shi wuce shi kana zai ce shi kafiri ne gashi cikin ya san cewa kafirci ne faɗa kuma bai kafirta ba nassi ne na alqur'ani dan haka mu san irin abubuwan da wato at-tafsir fil fatwa wani lokacin yana da muhimmanci kwarai da gaske ba kowa ne ba a zuwa a yi mutane gugun goro saboda hukuncin su ba ɗaya ba ilimin su ba ɗaya ba matsayin su ba ɗaya ba Allah ya kyauta waɗanda suka suka ki ba da zakka don saboda rowa akwai wani ya diba diba ya ga zakkar da zaɓa su a tayewa sai ce kai ba zan bayar ba to malamai ba su tafi akan kafirtar da su ba duk da yake mafumi na wata aya suna nuna wanda ya hana zakka za a kafirtar da shi fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata fa ikhwanukum fi din sun kace to kenan in ba su ba da zakka ba ai ba yan umuri da addini ba malamai suka ce to wannan mafhumin ba a aiki da shi saboda sahabbai zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su kafirtar don da hana zakka ba sai dai za a yaƙe su kamar da sayyidina Abubakar yace la uqatilanna mufarraqa bayna salati waz zakka sannan kuma abin da yasa ake wato ake yakar su saboda wanda ya hana zakka zuwa gaban fita zai daga cikin musulunci amma waɗansu daga cikin da suka hana zakka su busu ma yadda ba da ba da zakkar sai mun bambanta saboda yan shi'a suna fake suna cewa sayyidina abubakar yana son fada da mulki da kaza da kaza shi yasa yayi yakin da suka kiba da zakka ba gaskiya bane waɗansu sun kiba da zakka suna matsayin musulmi bukhlan waɗansu kuma sun kiba da zakka a matsayin sun kiyarda da addinin musulunci dan lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kaura da yawan laraba ai kafirta su kai wasu daga cikin su ko ba haka nan bane shi yasa khutba ta farko ta sayyidina abubakar me yace ayyuhan nas من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت سيدنا أبو بكر يا فدي wannan magana ana zuwa shi kenan sai suka bayyana su musaila gutul kazzab sun kace su annabawa ne su wata mace da ake kira sujahu wata mace sai ta ce ita ma ita ma ba annabi ya ce wahayi ake mata ba ba haka nan bane musailama ya ga tana da mutane masu yawa sai zo ya gane ta mata wayo ya ce mata to ke ke annabi ke ba wato ni ba annabi ke ba annabi ya kamata na ai a hada aure sai ya aure ba annabi ya ba annabi ya ta armi ba annabi na ƙarya kenan sai suka hada abin nan runduna sai ya kwace runduna ta hada ta shi ka gani kenan akwai waɗanda suka hana zakka shi yasa ma wani ke cewa daga cikin shu'ara'u ata'na rasulullahi ma kana bainana fa ya la ibadillahi ma li abi bakr ayurithuna bakran idza mata ba'dahu wa tilka al'amrullahi qasimatu adh-dhahr yace ata'na rasulullah mun yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya ma kana bainana duk matsawan lokacin da yake tare da mu yace to yanzu an ka dora abubakar fa ya la ibadillahi ma li abi bakr shi abubakar me yake da shi ya ce a yi suna bakaran idan mata ba da hu kenan ya sa mace tunda an ce mai abubakar uban budurwa kenan yanzu budurwa ce ma za ta in ya wuce kenan budurwa ce ma za ta jagorance mu wa tilka al'amrullahi qasimatu dhahar mutane suka yi ridda shi yasa waɗansu da aka yaƙe su ka karanta wani littafi ad-dawabitul fiqhiyya na ustadu dr ahmad sa'ad al-ghamidi ustad ne na aqida a jami'a ta ummul qura ya kawo irin waɗannan bayanan yake nuna cewa su waɗanda aka yaƙan wasu sun hana ta ne don ruwa waɗansu kuma zaka ga sun hana zakkan ne saboda su su ma yadda ba sun yi ridda ne daga musulunci amma duk ba a kawo wannan in shi a sai su ɗauko su ce ai ƙarya ne ana son dukiya ne a kwace mutane dukiyarsu Allah kai mu na tsari ina fata an fahimci mu kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah ko ba haka nan bane daga cikin abubuwan da yace a kawo wa yuqimu salata wa yutu zakka fa idza fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum kenan in busu aikata wannan ba jinin su bai ci da ba nassi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hatta yashhadu an la ilaha illallah kaji mafhumul ghaya wa muhammadu wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimu salata wa yutu zakata fa idza fa'alu dhalika in busu aikata ba jinin su bai ci da ba kira sai na abubakar ba son rasu bane yabi Allah kai mana sani ina fata an fahimci kaji ba suka kawo asar nashi yace law mana auni wato a qalan kinin kanu yu'addunahu ko anaqan ne wato yanci anaka yana dauka wato kinin kamar taguwa ko aqalan ko iqalan kenan wato abinda ake daure raƙumi kenan ke zaman to al'anaq al'unsa min waladil ma'as wato kamar al'anaq shine wato dan abin nan akuya an gane ko ko da dan akuya suka hana suka hana shine al'anaq zan zan yake su to sannan kuma matsala ta biyar abubuwan da wajibi ne a fitar da zakka a cikinsu dukiyar da ake fitar ma da zakka malamai suke cewa zakka ta zan wajibi a cikin abubuwa guda biyar abu na farko shine mi shine al'an'am bahimatul an'am dabbobi na ni'ima ko ba haka ba akuya da kuma dan bunsuru ko sa da saniya raƙumi da raƙuma rago da tunkiya ko ba ka ba suna Allah kira samaniyata azwaj ko wa anzalakum minal an'ami samaniyata azwaj na biyu annaqdan kudi ya an ce annaqdan sune az-zahab wal fidda dan qur'ani ya faɗi su walladina yaknizuna az-zahab wal fidda wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adabin alim ko ba haka ba duk da yake akwai dan sun ce ba a fitar da zakkar kudi ina fata an fahimce ni saboda sun kace ai kuɗi naira da sefa da dola ai babu su zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba haka nan bane an kace musu a'a to ai wancan lokaci akwai ni akwai zinari da azurfa su kansu waɗannan takardun ai ana kimanta zinari ne da azurfa yanzu in za a kibin nisabi na zakka gram 85 ne sai a dibi kuɗin gram ɗaya sai a buga so 85 su ne mi su ne kuɗin zakka kenan su waɗannan takardun ba su ne asalin arziki ba su alama ce ta arzikin amma tun da an samu su alama ce ta kuɗin ce sa ake aiki da su ina fatan mun fahimta amma akwai masu irin wannan kuma ba yanzu bane tun su can gaba ne akwai masu irin wannan fikar in kun ka dibi yan zahiriya zai sun ce a'a babu zancin kaza kaza babu kiyasi a'a su zinarin da azurfa su ne kuɗi na da yanzu kuma su ne mi su ba kuɗi bane ba sa yawo irin yadda kuɗi suke yawo yanzu kuɗi na zamani na wannan takarda su ne ake amfani da su yanzu idan dola ta wuce wasu kuɗi suka shigo na daban a duniya sai mu ce ba za a aiki da su ba za a fitar musu da zakka ba wannan ba gaskiya bane sai kuma urudu tijara urudu da ainun da shine kayan kasuwanci su ma ana fitar musu da zakka idan shekara ta yi duk da kishi ma wannan akwai sabani tsakankanin shi daga cikin akwai wasu malamai suna ganin su urudu tijara ba a fitar musu da zakka ma'ana kuɗin da ke hannunka su ne zaka fitar ma da zakka to idan mun ka ce mu yi haka mutum yana da shago kaya na miliyan 100 amma babu kodala a hannunsa kuma mun ce babu zakka a hannunsa a kansa eh kun ga abin ayyana kun ga kaya waɗanda suke da kasuwanci ana bu abin nan abu na hudu alhububu wasima su ne mi su ne wato alhubub kwaya kamar abubuwan da an kai noma wasimar da 'ya'yan itace ana fitar musu da zakka nan jinsi su ne ake faɗa kafin a zo a tantance maka banda kaza banda kaza na biyar al-ma'adin shine ma'adan ma'adan shine wato kamar malam Bahaushe ce ma'adanai ko inda ake hakar ma'adanai ai larabci na jannatu adlin ne sai ce ma'adani abinda yake na cikin ƙasa daga asubutu ne abinda ya tabbata war rikaz da kuma ar-rikaz shi ar-rikaz bambancin shi da ma'adan shi ma'adan kamar wato dukiya ce wadda ba a taba tono ta ba tono ta ne za a yi yanzu shi ko arrikazu wato dukiya ce ta mutanen jahiliya shi ne kamar yanzu misali sai ko iske wato zinari amma da hoton wani abu ko kaya masu tsada irin lu'lu'i amma cikin wani akwati to daga nasu cikin akwati ka san waɗannan ba kai ne ka tono su ba ko ba haka nan bane na wani na yammanta su ko ko waɗansu mutane da wanda sun mutu sun tafi sun bar dukiya to waɗannan su ma arrikazu ake kiransu su ma suna da su zakka to kaji abubuwa guda biyar da ake fitar ma zakka to ya ake fitar musu da zakka kuma a gurguje an gane ko ya kamata mu san cewa daga cikin hikimar zakka shine a tsarkake maka zuciyarka kuma Allah subhanahu wataala ya tsarkake maka zuciyarka daga mi daga rowa sannan kuma akwai taimakon talakawa wanda shine musulmi ya kamata mu yi mu taimaki juna sannan wanda zai sa a samu wato son juna ya dore tsakankanin mu ina fata an fahimce ni sannan tana sa ka samu yarda Allah dama kuma shine ake son a samu dan yarda Allah ya shiga aljanna ko ko baka da Allah ya ce ba eh وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ومساكن طيبه في جنات عدن ستمي ورضوان من الله اكبر سام يرضى الله يا شيخ الجنه don in ka shiga aljanna in babu yarda Allah tana fitar da kai amma yarda Allah ce za ta saka tabbata a cikin mi a cikin aljanna wani ce to kai kaje ta sabo a ce wai akwai abin da yafi aljanna akwai abin da yafi aljanna mana inda Allah bai yarda maka na shiga aljanna ai sai da yadda maka ne wasabiqun alawwalun min almuhajirin wal ansar walladhina ittaba'uhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu anhu sanati wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidin fiha abada in baka sa akwai abin da yafi aljanna ba to gashi da samun yarda Allah da kuma ru'ya wanda mu'minai za su yi ba Allah subhanahu wa ta'ala cikin aljanna yafi aljanna dadi shikenan me kake so kuma ba magana ce muke so mu kawo don sauran ba ina fata an fahimce ni kuma cikin ba da zakka akwai gode ma Allah subhanahu wataala sai Allah kuma ya ƙara maka la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lashadid daga cikin sharuɗin zakka waɗanda suke a gurguje wanda zakka ta wajaba gare shi kasance musulmi kafiri in ya fitar da zakka a'a ya fitar da zakka ko bai musulunta ba ko ba kadan bane amma kuma ba za a karbe ta ba sai in yayi sai in ya musulunta amma wajibi ne fitar da ita halil kuffar mukhatabun bi furu'i shari'a haka malaman usul fiqi suka ce wasu ka ce a sai sun musulunta ba ka ce a in musu bayar wa akwai zunubi kansu da Allah ce ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma al kha'idin wa kunna nukadibu yawmiddin kan sun ka ce ba sa yin sallah kuma su kafirai ne to kina kaga shi an dora musu yin sallah an dora musu yin zakka kuma an ce su yi tauhidi amma sai an yi tauhidi ne da za a karɓar waɗannan don haka sun kace dai na sharɗi na farko al-islam ta zan wajibi akan musulmi na biyu milkun nisab ya zama to ka mallaki nisabi tamman an gane ko cikakke gashi nan naka kuma in ka mallaki nisabi ba fitar da zakai ba sai shekara ta gewayo idan hala alaihi al wani in yawan mallaki nisabi sai ya fitar da zakka wannan kuskure ne a'a sai shekara ta gewayo an gane ko shine shekara ta gewayo shine sharadi na hudu a wajen su malamai ta gewayo akan wannan nisabin ina fata an fahimci ni to to sai malamai suka ce ita zakka a musulunci ana kasa ta gida biyu zakka wadda take da alaka da dukiya da zakka wadda take da alaka da jiki zakkar jiki wani ya taɓa yin zakkar jiki ha da an ka ce zakkar jiki wani sai ce to jiki na za a yankawa a ba waɗansu mutane ko ba haka ba a'a idan ka yi azumi ka ƙari azumi akwai zakatun fitr to ita ana kiranta zakkar jiki saboda shi azumi haƙƙi ne na na jiki ka fitar ban sani ko mun fahimta ba sannan kuma akwai zakka ta mutunci imam shafi'i ya kawo ta wani ne kawo ta ba yace wa addi zakatal jahi wa alam bi annaha mithlu zakatil mali tamma nisabuha ka fitar da zakkar huska ta mutunci kasancewa kuma ita ma tamkar zakkar dukiya take irin wadda ta cika abin kunya ne gare ka yau wani ya zo neman taimako wajen ka kai ba kada amma ka san wanda adda hali in kace zai yi sai ka kiya baka kyauta ba in dai ka san akwai wanda in kace mai ya taimaka mai zai taimaka mai to ka fitar da wannan zakka zakatul jahi kenan imam shafi ya kawo ta in baka yadda ba kuma ka ka je ka diba cikin abin nan abin nan cikin dibani da imam shafi idu da yake ba shi shi ba amma an haɗo bai tuttuka sani ka diba yana can cikin wannan gudun in baka gano shi baka zo ni ina da ina guda maka inda yake mas'ala ta takwas akwai zakka ta bashi an gane ko shi bashi malamai suna karkasa shi daban-daban waɗanda suka ce za bashi ana fitar mishi da zakka idan kana sawa tsammanin bashi ne wanda za a biya ka an fahimce ni akwai wani bashi wanda ya yi shekara da shekaru kana ganin yana da wahala mutum ya dawo ba suka ce ba za ka fitar masa da zakka ba waɗansu malamai suka ce a'a kawai bashi ka yi haƙuri sai in ya shigo hannu sai ka fitar mishi da zakka shi kuma wannan shine abu mafi sauƙi dai ga abin da ya kamata mu gane mun gane ko to sannan kuma miqdar na zakka mu yi haƙuri saboda waɗanda abubuwa suna da muhimmanci ƙwarai da gaske wato miqdar na zakka kamar yadda malamai suka yi bayani suke cewa shi adh-dhahab wal fidda azurfa dinari da azurfa ana fitar musu da rubu'ul ushr ma'ana a kasa kashi goma ko ba haka ba sai a ɗauki kashi ɗaya shi kuma a kasa shi kashi hudu sai a bada kashi ɗaya kaji abu na Allah subhanahu wataala ma'ana dujjaka dala biyar ne za ka fitar a cikinta sai ka kasa kashi arba'in sannan ka ba Allah kashi ɗaya nan zakatun zahabi wal fidda kenan kuɗi ma duk jaka dala biyar ne duk miliyon ɗaya yana da nawa jika ashirin da biyar don saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya san ya san abin yana da wahalar abin nan to a wancan lokaci suna aiki ne da mi da wato abin nan amma yanzu sai zaman to da gram ake aiki don a wancan lokaci ana amfani ne ita zinariya an kace tana da 20 mithqalan min adh-dhahabi 20 mithqalan da shi ne ake aunawa ina fata an fahimce ni ita ko fidda tana da mi'ata dirhamin dirhami 200 to kaga wadanda duk ba aiki da su amma dai gram 85 na zinari su ne ake amfani da su a wannan lokaci ina fata an fahimce ni to malamai suka yi sabani wajen hada su kamar hada dabbobi kun san akwai sabani sha ana hada yanzu dabbobi eh, kamar misali awaki da tumakai a fitar musu da lokaci ɗaya a matsayin su na ƙananan dabbobi raƙuma da shanu a haɗa su koko daban-daban za a haɗa su wannan mas'ala ce wanda akwai saɓani kanta shin za a haɗa zinari da azurfa su ma a fitar musu da zakka akwai maganganu na malamai masu yawa amma idan mutum biyu ne suka haɗa dukiya ba ta kai ba sun ka zamanto tare suke sha tare suke zuwa wuri guda kuma wuri guda suke kwana su da makiyayi ɗai zance mafi inganci za a fitar musu da zakka an riga an haɗa su ina fata an fahimce ni to sannan hada awaki da tumakai a ce a fitar musu da zakka tun da ba jinsi ɗaya bane wadansu malamai sun tafi cewa kawai dun jinsi ɗaya ne tun da ƙananan dabbobi ne ina fata an fahimce ni akwai maganganu da malamai ba na son shiga cikin wannan sai zakka ta abin da shahi alhuli an gane ko alhuli shine wi wato zinariya ta ado mata kun san suna da zinariya ta ado to sai malamai suke cewa to yanzu ya za a yi wannan ado ne take da ita ai ba sayarwa take yi ba shin tana da zakka ko ba ta zakka wadansu malamai suka ce suka ba ta zakka tunda ta rike ta ne don yin don ado amma malamai suka ce wannan maganar fahimta ce amma ta saba ma hadisi da ya tabbata ina fata an fahimce ni a cikin sunan abi dawud da kuma sunan nasa'i da baihaqi ina fata an fahimce ni wanda amr bin shu'aib ya ruwaito shi daga baban shi daga kakansa anna mar'atan atat ila rasulillah wata mata ta zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahabna tana da iya tare da ita ma'aha ibna sai a ce ma'ahabna an gane ko akwai iya tare da ita wa fi yad ibnatiha a cikin hannun yar tata masakatani akwai munda yake nan guda biyu shine masakatani ghalidatani masu kaushi min zahabin na dinariya fa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace atu addina zakata hada kina ba da zakkan wannan qalat tace la a a qala aysurruki an yusawwirak an yusawwirakul an yusawwiraki Allah bihima siwarain min nar kina so Allah mai da miki su mundaye na wuta fakhalat athuma sai ta fitar da su an gane ko wa alqathuma ila annabi sallallahu alaihi wasallam ta jefa su zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan hadisi malamai sun inganta shi kina wannan ne cewa mace in tana da kayan ado sun kai zakka za ta yi ta fitar su da zakka to sai dan suka ce to ya ake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bata labarin fitar da zakka amma bai bata labarin hukuncin halaccin wannan abin ba a ai shi ba azzalumi bane in an fitar da daidai na zakka mi za a yi za a mata da sauran mi zai yi da dukiyar ta ka san wadansu masu kawo shubha sai sun kawo shubha duk inda ba a abin da ina fata an fahimci to wannan a gurguje yan uwa musulmi sai akwai abubuwa da ya kamata mu gane cewa akwai zakka ita ko ta al-kharij min al-ard abin da ya fita daga ƙasa Allah subhanahu wataala yace ya ayyuhal ladina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ard abin da ya fito daga cikin ƙasa Allah yace mun ka fitan muku da shi kaga daga nan Allah ya nuna maka shi maka ni'ima in Allah bai so gonarka ta dama ba wallahi ba ta yi to sai Allah shi fitan maka da haci kuma ka ce baka fitar da zakka sai kuma ka je kai cacar damma shi dan ya kada kada ka cikin hatsari kai baka bayar da Allah ba kuma ka je kai cacar damma ka cacar da mai dubu kai hasarar duniya da lahira Allah kai mu tsari to wannan zakka ta wajaba a cikin abin da Allah ya fitar muku domin Allah ya ce kuma wa'atu haqqahu yawma hasadih ku ba da zakkar shi lokacin yawma hasadihi ko yawma hasadihi a wata kira'a akwai kira'o'i daban-daban Allah ne ya ce a ba da wannan zakka to amma malamai su suke cewa akwai sharuɗa hanafiya ahnaf sun tafi cewa duk abin da ya fito ko tiya guda kai sai ka fitar mishi da zakka don Allah ya ce an fi min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ard sun ka ce mimma manan allazi akhrajna lakum ismul mawsul na ta dauke umum dukkan ku bi za a fitar mishi sai aka ce musu a'a akwai hadisi na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace laysa fima duna khamsati awsuqin sadaqa duk abinda bai kai wuski biyar ba to bai kai zakka ba shi ko wuski yana matsayin nawa sa'i nawa sa'i 60 ko ba haka ba to sa'i 60 dai ana kwatanta su kamar dai da wato sa'i duka yana mudu hudu to shi yasa wasu malamai sai su ce sa'i yana matsayin yana matsayin tiya tiya kuma wato kenan tiya guda ita a matsayin wato sa'i guda shi ko sa'i 60 su ammi su abu waski ɗaya ko to shi ko waski biyar kenan tiya 300 su ne ake fitar ma da zakka sai ka kiyasta sai ka fitar musu da zakka ina fata an fahimce ni wannan duka a gurguje ne nake bada su to daga cikin sharuɗa kuma ya zamanto abin mallakar ka ne kai zamanto ana bin ka bashi na fata an fahimce ni mutum ya ta ya ciwo bashi ya yi noma to yanzu shi zai fitar da zakka ko zai fitar ba aka ce a jinsin abincin sai fitar mishi da zakka amma to ya zama to ana bin shi bashin abinci kaka za a yi zai fitar ko zai fitar wasu malai suka ce a tun da jinsi guda ne ba sai ya fitar wasu suka ce a abin da ya fi shine ya fitar da zakka sannan ya biya bashin da ake bishi kuma shine zance wanda yake wato an fi hankalta mishi sannan akwai zakka ta mi me ake bayarwa a cikin abin da ya fito daga cikin kasa miqdar wajib don masaloli ne sai malamai suka ce to idan ya zamanto ruwan sama ne suka shayar da shi an gane ko shine ake kira bila kulfa fi ma su- suqiya bila kulfatin kamar ruwan sama ne suka bayar bi an kanat athariya ko ka zo ka iske athariya atharin athar shine tuntubi daga athara da shine wato ainu in tuntubi ne kai da abin ko ka zo ka iske shi ka debo aw tusqa bi ma'il uyun ko ko ruwa ne wadanda ke gudana irin wadanda ruwa wadanda ke gudu kawai da ka dan jawo haka yi baka sha wahala ba an gane ko to nan zaka bada al-ushr dai bisa goma kenan duk cikin dame goma sai ka bada mini dame daya misali in sun kai a fitar da zakka fa ba wai dole bane sai dame goma wanda misali ne ake bayarwa tunda dame goma ba su za a fitar da zakka ba to idan kuma ya zamanto nisful ushr za a bayar fi ma su qiya bi mu'na in an sha wahala ya zamanto an sha wahala wajen jayo ruwan tana yiwa ruwan sai an yi sa wata mashin ko wata makina kamar da suke cewa da larabci makina da sauransu ya zamanto dai akwai wahala akwai mai aiki wanda zai jawo ruwan daga rijiya ai kaza ai kaza to wannan sai ya zamanto shi kuma rubu al ushur za a bayar ma'ana kenan a kasa kashi goma ɗaya ɗin sai a kasa shi kashi ɗaya sai a bada rabin sa saboda mi saboda wahalar da aka sha wajen fitar da abin zakka ce ina fata an fahimce ni zumuwa an yi sabani kan cewa tana da zakka ko ba ta da zakka ina fata an fahimce ni shi ma zakatul asli amma jamhur sun tahi cewa wato babu zakka a cikinta ina fata an fahimci duk da yake akwai wani hadisi wanda waɗansu suna ganin cewa ana iya fitar ma abin nan zakka amma malamai sun da'afa wato wannan hadisi sun nuna cewa wato hadisin bai inganta ba cewa ana fitar ma da zuma zakka amma abin da ya kamata mu gane ko ba a fitar ma zuma da zakka in kana kasuwanci ka zama hamshakin mai kuɗi ta hanyar zuma to su kuɗin ba su da zakka ai suna da zakka babu wani matsala ina fata an fahimci ni to sai zakka ta rikaz arrikazu wanda shine abinda muka ce mutun ya iske shi a cikin mi a cikin madufin min sun kace abinda min da fa'ilil jahiliya zahaban aw fidda ababinda mutanen jahiliya suka bari ai ba dole bane zaka iske kuna ginawa a wani wuri ana gina wani kabari sai a zo a iske akwai akwati cike da zinari kaga ran nan an samu matsala don ga wannan mace ko ana mata aiki mai kyau ko ba haka ba akwai wai azai mata aiki to almuhimmu dai wannan shine wa fir rikazil khums malamai suka ce idan mutum ya samu rikaz irin wannan dukiya dan ita ana gane ta ne za ku iske akwai rami da akai akwai alamun mutane sun yi mata wani zane zane ko abin da ya kama da haka to nan za ku kasa kashi biyar ne ku ba Allah subhanahu wataala kashi nawa domin cikin riwaya ta sahihul bukhari da muslim wato wanda hadisi ne na riwaya ta abu huraira haka da yazo wanda yake abinda ake bayarwa wannan kitab shi ko al ma'dan sun kace fa huwa kullu ma tawallada min al ard duk abinda daga kasa kugo kun san karfen nan da wani abu ana ganin daga cikin kasa ne suke kugowa min gairi jinsi ha amma bai jinsin kasa bane to wannan shine malamai suke bayani akan shi ina fata an fahimce ni to shi sai malamai suke cewa shi al ma'dan ana bambanta shi da da rikaz saboda shi almada yanzu an samu zinariya sabuwa ai ba ta da wani alama ba ta da wani zane ina fata kun fahimce ni to wannan waɗansu suna ganin abinda za a fitarwa a cikin shi shi ma dai wato za a iya fitar da humusi nashi duk da kyau sun tafi cewa kawai a ɗauke shi kamar za a ba da ushiri nashi kamar yadda an kai amma dai waɗansu malamai sun ce a raba kashi biyar a bayar da kashi ɗaya yan uwa musulmi na ƙarshe matsala ta ƙarshe duk lokaci ya tafi shine zakatu bahimatul an'a dabbobi ya ake fitar da zakarsu abubuwa ne duka suna buƙatar a ce mun san yadda ake yi ko da a gurgujin domin mi domin abubuwa ne sai sai kana rena su amma da an kai ba fatawa an kai ba tambaya sai ka ji abin ba daɗi ka rasa yadda za ka yi sharuɗan da ke sawa a fitar musu da zakka an gane ko su zamanto mi su zamanto wato sun kai nisabi abu na farko kenan na biyu ya zamanto sun shekara na uku ya zamanto suna zuwa wajen kiyo duk da ke wasu malamai su ce an ce suna da ki zuwa wajen kiyo ma'ana suna da makiyayin da suke tafiya shi je yi kiyon su an gane ko ba waɗanda suke gida ba zaune tare da kusu waɗannan malamai sun ce ba a fitar musu amma akwai malaman da suka tafi cewa har waɗanda ke cikin gida domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa fi sadaqati wa fi sadaqati al-ghanami fi sami fi sa'imatiha idza kanat 40 ila 120 an gane ko shatu to kaji abin da ya kawo kina sai ce wa fi sa'imatiha waɗanda suna zuwa wajen kiyo kina wanda ba sa zuwa wajen kiwo ba sa shiga cikin wannan hukunci ba sani ko mun fahimta ba duk da ke su wadansu ce wannan sifakin ba a aiki da ita kawai duka za a fitar musu kuma wannan da aka ce na cikin sahih bukhari hadisi ne domin kitabu ne na sayyidina abubakar wanda kuma sayyidina abubakar bai da izinin ya tantance bi kadar na zakka in ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya karbu ba ba sani ko mun fahimta ba an gane ko sannan kuma an ka ce ita wato dabbobin su zaman to ba na aiki bane ya zama to yana dabbobi amma na aiki ne ba su da zakka mota ta aiki ba ta da zakka sai dai abinda ta kawo in akwai hada sai a fitar da zakka in ya kai zakka ba ba kadan bane dan mutum yana da shanu sun kai zakka amma da su ne yake noma sai a ce a tunda na noma ne ba na sayarwa bane kuma ba na kiwo bane shikenan wadannan babu abin da zakka akan su ban sani ko mun fahimta ba to za mu zo mu yi bayani wato yadda ake fitar musu da zakkar su ɗaya bayan ɗaya saboda wato wani lokaci irin wannan adadin yana ba mutane wato wahala idan muka duba za mu zo game da abin da ya shafi wato eh, raƙumma raƙumi biyar har zuwa raƙumi tara ana fita musu da ɗan akuya ɗaya raƙumi biyar zuwa tara ɗan akuya ɗaya raƙumi goma kenan da sun kai goma kaga biyar sun ƙaru ko har zuwa sha hudu ana fitar musu da ɗan akuya biyu raƙumi sha biyar har zuwa sha tara ana fitar musu ɗan akuya uku raƙumi ashirin zuwa ashirin da hudu ana fitar musu da akuya hudu na fata an fice ni raƙumi ashirin da biyar zuwa talatin da biyar sai a fitar musu da bintu muhad ɗiyar raƙuma kaga da sun kai talatin da biyar sun fara tashi sun fara tashi daga awakai sun kuma bi sun kuma raƙumai za a fitar da bintu muhad ita ko bintu muhad yar mai naƙuda kenan raƙuma wadda take mai shekara ɗaya ina fata an fahimci ni idan suka kai raƙumi 36 zuwa raƙumi 45 za a fitar da binta labuni bintu labuni diyar mai shayar da nono kenan raƙumar uwarta tana shayar da nono kenan ita sun ce mai shekara biyu an gane ko idan suka kai raƙumi 46 zuwa raƙumi 60 za a fitar da hiqqa hiƙa nan ba haƙƙun na aka nufi ba hiƙatun kuma kaka ce haƙƙatun domin alhaƙu bai da mu'annas mallaka ce alhaƙatun talatu sinini wato raƙuma wadda take tana da shekara uku ina fata an fahimci ni an kira ta hiƙa ko haƙƙun sun kace li'annaha tastahiqqu ruqub ta kai inda za a haure shi sai an ka kira ta hiƙa sannan idan suka kai raƙumi 70 61 zuwa 75 sai a fitar da jaza'a jaza'a daga irin waɗannan haƙoran ne da ake cizo da su sun fito an gane ko shine arba usini wanda take tana da shekara hudu ita za a fitar musu to daga nan sai da manto idan suka kai 76 zuwa 90 za a fitar da binta labuni ina fata an fice ni in suka kai 76 zuwa 90 wato biyu waɗanda suke masu shekara ɗaya ɗaya da kuma biyu masu shekara ɗaya ɗaya sai kuma daga 91 zuwa 120 za a fitar da hiƙatani hiƙatani kenan raƙuma biyu masu shekara uku uku an gane ko to daga nan in raƙumi ya kai 120 an gane ko to shi kenan sai ka gane cewa ga yadda za a yi musu wato fama za da alami 20 falwajin fi kulli 40 bintu wato labuni in dai idan suka wuce 120 sai ka lissafa 40 suna da raƙuma bintu labuni ko wato wadda take mai shekara wato uku kenan wa fi kulli 50 hiqqa dukkan wato raƙumi 50 suna da mi suna da suna da hiqqa wato raƙuma wadda take mai shekara uku shikenan na fata an fahimci to haka ne ake fitar musu da zakka bintu labunin ko mun ce bintu labun ita ce wadda adda shekara wato biyu ke daga nan sai mu zo zuwa ga zakkan mi zakka ta shanu ita ko daga saniya an gane ko idan za mu duba adadin shanu ana farawa ne daga shekara daga abin nan talatin zuwa talatin da tara za a fitar musu da tabi'a tabi'a daga talatin zuwa talatin da tara za a fitar da tabi'a in an ce tabi'a shine wato dan dan sa an sanya mishi tabi'u ne saboda ya tabi'u ummuhu yana bin uwarsa yana shan nono ina fata an fahimci ni daga daga 39 kenan daga sun kai 40 zuwa 59 kaga an samu karin 20 musinnatun sai a fitar da musinna mai shekara biyu kenan daga wato 59 kenan sai 60 daga 60 zuwa 69 sai a fitar da tabi'ani kenan dan maraki mai shekara wato dai guda biyu kenan daga lokacin da suka kai saba'in zuwa saba'in da tara sai a fitar da tabi'un wa musinna saba'in zuwa saba'in da tara kina a fitar da maraƙi mai shekara ɗaya da kuma musinna raƙuma wato hannaci raƙuma wato saniya kenan mai shekara biyu to daga nan fama za da duk abin da ya wuce saba'in da tara fa fi kulli na tabi'un dukkan talatin suna da ɗan maraƙi mai shekara ɗaya wa fi kulli arba'i da musinna dukkan arba'in suna da mi suna da wato raƙuma wace saniya afuwan mai shekara biyu kaga shikenan ka kare sai ka gane daga can lokacin da suka kai can 30 kaza gare su 40 kaza gare su sai ka in kana so ka hada 30 30 40 40 kai da kai ka sani yadda za ka yi sannan al'adad yanzu idan muka zo zuwa ga abin da ya shafi zakatul ghanam ya an ce al-ghanam sune mi sune awakai da abin nan ko da tumaki da tumaki da da awakai su kuma ana fara fitar musu zakani daga 40 sai sun kai arba'in sabanin shanu su talatin raƙuma daga biyar ko ba haka ba to su da sun kai arba'in har zuwa ɗari da ashirin za a fitar da akuya ɗaya ji ikon Allah daga arba'in kana fitar da ɗai ɗai ɗai ɗai ɗai sai sun kai ɗari da ashirin duka akuya ɗai ce za a fitar subhanallah rago ɗari da ashirin guda ne za a ba Allah amma duk da haka akwai wanda suna ganin wallahi ya yawa wallahi akwai wanda zai shekara goma talatin arba'in wallahi bai fitar da zakka Allah kai mana tsari to da sun kai ɗari da ashirin da ɗaya zuwa ɗari biyu biyu ne za a fitar da sun kai ɗari biyu da ɗaya kenan ina magana awakai ne da raguna kenan ɗari biyu da ɗaya zuwa ɗari uku za a fitar da mi za a fitar da uku daga nan kuma fama za da alazarika fafi kullum mai atin shatu duk ɗari suna da guda kenan in kana da rago dubu rago ne za ka fitar goma amma duk da haka wani sai shiga goma nan ina za su zan sanadiyar talauta shi allah kai wani tsari ina fata an fahimci ni to wannan shi ne abin da ya kamata mu kawo bayani kan zakka a gurguje saboda ina ganin akwai zancen hulɗa da sauran waɗansu abubuwa zuwa gaba in mun zo can inda masadaqatu lil fuqara wal masakin game da abin da shafi mas'aloli na zamani na zakka muna son mu taba su saboda amfani gare mu da kuma sauran yan uwa musulmi alaran ma ina ganin aya ta yi tsawo bayanan ta yi tsawo amma ba laifi mun samu dai mun faɗi abin da muka faɗa na hukumce wallahu ta'ala alam wannan littafi da ni ciro waɗannan bayanai gare shi sunansa al-fiqhul muyassar an gane ko fi daw'i kitabi was sunna i'dad nukhbatin min al-ulama ɗalibin ilimi zai iya same shi saboda ya samu bayanai a takaici amma in kana son bayani mai yawa na zakka ba nan zaka tsaya ba wanga cikin wanga bayani da ni maka na zakka wannan ga abubuwa cikin ɗari yalla na faɗi ɗaya in bai nan da ka kake su sai ka koma cikin ummahatul kutub alal aqal da ka dibi littafin wato fiqhul muqara المغني لابن قدامة بداية المجتهد ونهاية المقتصد الذخيرة كما وتشفئ المالكية لإمام القرافي مدون أو مدونة الكبرى الإنصاف لإمام المرداوي أنقاري كتكي أبن نبا إمام الماوردي با شيكو الحاوي في الفقه الشافعية لإمام الماوردي duka waɗanda za ka iya dubawa ka ga abinda malamai suka yi bayani hukumce-hukumcen zakka abubuwa ne masu yawa kwarai da gaske wancan kuma na zamani zamu bari in lokaci yayi zamu zo kuma ka diba cikin tafasir na ayatul ahkam nan ma idan muka duba cikin adwa'ul bayan fi idah al-qur'an bil qur'an shaykh muhammad al-amin shanqiti yayi bayani mai tsawo domin ya kai ga fiqh yana tsaya ya tattauna kan mas'ala kwarai da gaske yayi bayani kan mas'ala ta shafi zakka a ƙarƙashin wannan aya akwai ayoyi daban-daban akwai hukumce-hukumce daban-daban ɗalibin ilmi kada ya tsaya bakin abin da yake gabansa kawai sai ya zo ya wuce ya yi bayani ya ce abu kaza haka yake ko da ake bincike a zo suke ba haka nan bane shi ko karamcin bincike ya kai ka da haka saboda kai kana ganin ka san mas'ala ɗaya kana kana tutun ƙaho wani ya karanta irin waɗannan mas'aloli ɗari yana nan ba a ji shi ba Allah ya kyauta to والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم أرى أن كانت هنا آية كودا بيان التسامل أتكيتي يوم يحمى عليها يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون نعم الله يتي فبشرهم بعذاب أليم كنا مسو بشارة عذاب ودا تكي مي رددي مؤلم علامة ce wanda take mai radadi to a wani lokaci ne azaba za ta kasance ina fata an fahimce ni kamar wani ya tambayi Allah subhanahu wataala sai ce yawma yuhma to sai malamai suka ce shi wannan yuhma mansubun bi azabil alim kenan za a yi musu azaba ne yawma yuhma ranar da za a tafarfasa ta daga hamiyar shay'u ne ko ko ahmad shay'u ya tafarfasar da abu an gane ko kenan yaushe ne azabar za ta same su yawma yuhma alaiha fi nari jahannam waɗansu daga cikin malamai suka ce yawma wato mansubi ne da fi'ili muqaddar yu'adzabuna za a azabtar da su yawma yuhma alaiha fi nari jahannama waɗansu malamai suka ce a'a shi mansubun ne bi alimin domin shi alimin azaba ne mai raɗaɗi to wani lokacin nan raɗaɗin zai same su yau mai yuhma alaiha fi nari jahannama ina fata an fahimce ni azaba yau min alim ko ba haka nan bane sannan kuma waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a abin da ya kamata an kalta ma an shafe mudaf an kawo mudafin wato matsayin shi kenan wato sai a ce mansubun bi alim domin asalin shi azaba yaumin wato azabu badalin min azabil awwal kina sai zamanto bi azabil alim azaba yawmi yawmi yuhma alaiha fi nar jahannam haka ne malamai suka kaddara kenan sai ka san wani lokaci ne domin me yasa malamai suka yi bayanin ranar da za a za a kawo za a yi wannan azabar don ya ce fa bashirhum bi azabin alim ai musu bushara da bi da azaba mai radadi to in ka ce yau ba yuhma alaiha fi nari jahannama sai wani ce to ai babu fa'ida a san menene yanzu masa nasaba ko wani zai iya cewa mallam me fa'ida ka ce a'a man- wasu sun ce bi azabin alimin ne yau mai yuhma alaiha wasu sun ce a'a alimin din ne radadin ra- yau mai yuhma alaiha fi nari jahannam wasu sun ce a'a fi'ili ne za a kaddara yau mai yu'adzabuna alaiha fi nari jahannam wani sai ce ai wannan bai- wannan bayani bai da wata fa'ida ko to amma idan baka gane ba ta wannan hanyar za a iya karyatar da alkur'ani bari in baku misali yanzu da aka ce fa bashirhum bi azabin alim ko ai musu bushara da ni to in ka ce yawma yuhma alaiha fi nari jahannama yana da alaka da fa bashirhum to ka rikitar da ma'anar alkur'ani domin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai musu bushara ba da azabin alim sai yau wa yuhma alaiha fi nari jahannam a ina za a isar da sakon Allah a duniya ko a lahira to in ka ce shi yau mai yuhma yana da alaka da fabashirhum shine masa nasuma to kenan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai isar da sako ba sai yau mai yuhma alaiha fi nari jahannam shi yasa in ka ji malamai sun faɗi wani abu sun ce maka mansubi ne baka ba sai ka ga bai da wani fa'ida amma in an ka bincika sai a nuna maka a'a in ba haka ba qur'anin mu adashi ba za ta fito ba domin fa bashirhum yawma yuhma alaiha fi nari jahannama ba zai yiwa ba ai musu bishara wannan rana dan wannan rana shikenan babu da aiki amma sai a ce bi azabin alimin yawma yuhma alaiha shi azabin din nan wani lokaci zai kasance yawma yuhma alaiha fi nari jahannam sannan da aka ce yawma yuhma alaiha fi nari jahannama ana nufin ranar da a tafarfasa mi za a tafarfasa zinariyar da azurfar waɗansu malamai suke cewa to ba dole bane sai wannan zinariya a'a jinsin ta ne domin waga zinariya in ita ta Allah zai dauka ka cikin wutar jahannama ina fata an fahimci ni suka ce a'a domin Allah ya ce qul inna ma harrama rabbi al fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal ithma wal baghy bighayri al haqqi wa an tushriku billahi qul man harrama zinata allahi allati akhraja li ibadihi wat tayyibati min ar rizqi satami qul hiya lil ladina amanu fil hayati dunya satami khalisatan yawm al qiyamah ko khalisatan khalisatan yawm al qiyamah aw taqra'a to hiya lil ladina amanu wannan dina da ta masu imani ce fil hayati dunya ga masu imani khalisatan an kebance ta yawm al qiyamah wannan dina da yace za ka yi a cikin aljanna kaga jinsin ta ake nufi wasu suka ce waccan ta wuta ita ce za a ɗauka suka ce to ai an ɗauke ta za ta yi musu karamci domin ba za ta yi musu azaba ba sannan kuma in muka ce kuɗi misali tunda mun ce ai yanzu zakka ta kuɗi ake fitarwa ko to shin yanzu tunda ba a fitar da zakka ta zinari ba shin za a kaddara ma waɗannan kuɗin zinari ne wanda za a zartar da su ko kuɗin za a kai don wani yana cewa to takarda ce ai to ya ka ɗauki kuɗi ya kasa cikin wutar jahannama ko wutar duniya ba za ta kone su ba kai duniya da lahira ba ɗaya bane ga kai kiyasin su ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون wannan rayuwa baka san da ita ba rayuwar gaibi ce yana da kyau mu fahimci wannan to dan haka yau mai yuhma alaiha ko dai zinariyar za a dauka ko kudin waɗanga na duniyar ne ko ko a'a Allah zai shi halitta su da wata halitta wanda ya gada ba wannan shine gada ba inna Allah ala kulli shay'in qadir ina fatan an fahimce ni to dan haka dai sai ka gane yauma bai da alaka da fabashirhum ba ranan nan za a yi musu bushara ba in ba haka ba za a jama alqur'ani za a kai kokarin karitar da alqur'ani to mun dawo cikin jalalaini yau mai yuhma alaiha fi nari jahannam ranar da za a ta farfasa ta a cikin wutar jahannama to ai wutar ita ce jahannama ko ba kana bane sai ka ce annaru al musamma bi jahannama domin naru ita ce jahannama to kin ne za a an gane ko to fatukuwa wadda za a wato tuhraku za a kona biha da wannan jibahuhum wato fuskokin su jam'i ne na aljabha an gane ko wa junubuhum da kuma sassan jikin su jam'i ne na aljambu janibul jasad min al-yamin wal yasar inji shaykh ibn ashur wa zuhuruhum da kuma bayan su jam'i ne na adh-dhahr an gane ko wa tawassa'a juluduhum hatta an gane ko hatta tuda 'alayha kullaha kenan wata wasa'a kenan abin zai yalwata ko wa tusa ujurudahum wato wa tusa ujurudahum za a yalwata wato j- abin nan eh, fatocin su hatta tuda alaiha kullaha sai zan tudu an samu jikin su domin inda Allah ya ce azaba ta shafi mi ta shafi mi ta shafi jibahuhum huska junubuhum sassa zuhuruhum baya to sauran jiki fa ta shafi dukkan jiki don Allah ce innal ladina kafaru bi ayatina sawfa mi nuslihim nara kullama nadidat juluduhum baddalnahum juludan ghayra ya yadhuqul adha kakka sa tsammanin wancan wurin ɗaya ina fata ana fahimta ta shi yasa qur'ani sai ka fahimci wani irin salo ne yake amfani da shi wallahi sai ce kafirai wuta za su shafe su law ya'lamu alladhina kafaru hina la yakuffuna an wujuhihim an-nar wala an zuhurihim wala hum yusarun to an wujuhihim da an zuhurihim kawai a'a wuta lahum min fawqihim dhulalun min an-nar wa min tahtihim dhulal dhalika yukhawwifu Allahu bihi ibadahu ya ibadi fattaqun to za a ce ya ce to fa- hatta tu eh, in ji mai jalari ne watu sa ujuruduhum hatta tu da'u alaiha kullu hakinan wa yuqalu lahum za a ce da su hadha ma kanastum li anfusikum wannan shine abinda kun ka taskance ma kawunan ku fadhuqu ma kuntum taknizun ku dandana abinda kun kasance kuna wato taskancewa da dukiya ai jaza'ahu ku dandana ku dandana sakamakon sa ina fata an fahimce wannan kuma zaka ga ayoyi sun yi bayanin wanda ba za su san da haƙƙin dukiya ba da hadisai daban-daban aya cikin suratul an'am eh cikin suratul ali imran ta yi bayani Allah ya faɗa wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa sharrun lahum sayutawquna ma bakhilu bihi يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير كما أنزل الله صلى الله عليه وسلم يافد أتي حديثي إن قتتي وأن ذا أسن يواتون دوجة ثم شجاع أقرع ما تشيجي وأن يكي ما يسأل أن دفي an gane ko akra wanda bai da komai akan kansa amma ana nufin dafi yayi masa yawa wanda zai rinka cizon sa wannan ya laure shi yana cizon sa da wannan dukiya Allah kai mu da tsari to ƴan uwa musulmi wannan aya dai ba za ta samu shiga ba bayanin ta ba zai shiga kwarai da gaske ba amma dai mun dan taba daga cikin ta sai gobe idan Allah ya kaddara ya ba mu iko akwai rayuwa za mu zo mu dora akan wannan yau mai huma alaiha fi nari jahannam da izinin Allah subhanahu wa ta'ala Allah mu ko karanta wannan aya mu samu lada waɗannan harufa inna iddatush shuhur
إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين abinda muka faɗa ya zama tolili Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh